أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والفاتح بنظرة تأتي لنا بالظفر وأنا عبد الرحمن بن سمرة an karɓar daga abdurrahman dan samurata radiyallahu ta'ala anhu Allah ya kare yadda a gare shi yace ba asani Khalid bin al-Walid Khalid dan Walid ya aike ni bashira mai yin bishara ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yawma mu'tata ranar yakin mu'tata yawwa falamma da kaltu alaihi yayin da na shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu sai na ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah yana so ya gaya annabi bishara faƙala sai manzo Allah ya ce ala risilika ya abdurrahman da ka ta ya abdurrahman in gaya ma abin da ya faru sallah mu'jiza sai ta motsa manzo Allah yana nan Allah ya nuna ma duk abin da ya faru to kai da ka ta ni in baka ya abu akazal liwa'a zaidu bin harisata zaidu dan harisata shi ya dau tuta faƙatala sai ya yaƙi zaidu ya yaƙi hatta kutila har aka kashe shi rahimallahu zaidan Allah ya ji kan zaidu summa akaza liwa'a sannan ya riki tuta ja'faru ja'faru dan abi dalibin dan uwan annabi wan sayyidina ali wanda manzo Allah ya ce masa mun yi kama daya kuma halin mu iri daya to sai ja'faru ya dau tuta hatta yawa ja'faru faqatala ja'faru Ja'faru ya yi yaƙi hatta kuci laha kashe shi rahimallahu Ja'faran Allah ya ji kan Ja'faru. Sun ma'akazan liwa'a sannan ya riki tuta Abdullahi bin Rawahata sannan Abdullahi ɗan Rawahata ya riki tuta faƙatala ya yi yaƙi fakuci laha kashe shi rahimallahu Abdullahi. Allah ya ji kan Abdullahi. Wa'annan manya ne daga cikin sahabbai shugabanni ne amma saboda annabi yana so ya faɗi wata magana jibi yana faɗan sun rasu an kashe su kaman ba a yi wani kaman ba a yi wani abu ba sallallahu alaihi wasallam summa akaza liwa a khalidin sannan khalid bin walid ya dau tuta fa fataha li khalid Allah ya bude wa khalid fa khalid kun ga khalid saifun min suyubillah takobi ne daga takobinan Allah fa baka ashabu rasulillah yawa kaga su sun ji girman abu a ce manyan sahabbai irin wannan manyan ga zai dubi na hada saka shine yaron manzo Allah sallallahu wanda sunansa ya fito a cikin Qur'ani duk abubuwan da aka yi da shi aka yi annabi yana son sa yana son ɗansa Usama ga kuma Ja'faru wanda duk shi shi ya abubuwa a gaban sarki na jashi can Habasha kafiran maka su dinga abubuwa yana da girma dan uwan annabi ne wan sayyidina ali ne duk gabaki daya kuma mai rahama ga sahabbai abu hurairah ce ban taba ganin mai rahama ga sahabban annabi ba irin mutalakawa irin ja'faru irin sa sannan ga abdullahi bin rawahata babba ne shi ma daga cikin sa amma a lokaci guda a ce wayannan kwamandodi duk sun rasu amma annabi sai ya faɗi abun kaman ba a yi wani abu ba dan yana so ya faɗi wata magana to sai sahabbai su suka kama kuka saboda waɗannan manya ne a cikinsu shi kenan fabaka fabaka ashabu rasulullah sai sahabban manzo Allah suka yi kuka wahum haulahu suna daura da shi suna zaune kewaye da shi faqala sai manzo Allah ya ce ma yukiku me yake sa kuka kawai ba wani abu sallallahu alaihi wasallam faqalu sai suka ce wa malana ya rasulullahi me ke gare mu la nufki ba za mu kuka ba wa kad kutila kiyaruna gashi an kashe shugabanni ai haka su abin ya ba su mamaki yanzu mu da aka zo da labarin an kashe manyan mu irin waɗannan ya rasulullahi a ce ba mai kuka ba wa ashrafu na madaukakan mu wa ahlul fadli min nawa irin su ne masu falala a cikin mu su ne dattijan mu su ne shugabannin mu za ga akwai su a cikin mutane su ne dattijan mutane mutane suna girmama su suna abubuwan su saboda wani hali da suke da shi da tausayin mutane da suke da shi a ce dattijan ƙasa ko abu wa'annan su ne shugabanninmu wa'annan su ne dattijanmu su ne masu falala a cikinmu kala latanku mazallaci ka kafi kuka latanku kafi kuka fa inna ma masal ummati ni misalin al'ummata bari ku ji misalin al'ummata masalu hadikatin kamar lambu ne kamar gona ce garka inda akwai mangwararrika da abu mu irin kasashen hausa ne su ko larabawa babbar garkar su inda dabinai suke gonar dabinai mu ko nan gonar mangwararka da kashu da da kaza to ni misalin al'umma ta masalu hadikatin kaman garka ce gonar da gonar dabinai tsama alaiha sahibuha da mai ita ya tsaya a kanta ya hidimta mata ya nome ta ya gyara ta kama alaiha sahiba fajtassara waqiha ya haka rijiyoyinta kaga za a yi tabar ruwa kenan ya haka rijiyoyinta wa hayya a masakin hayya tanadi masaukanta masaukanta kila gidan gona wanda har akwai dakunan sa ko rumfunanta ko ko in wacce za a yi mata inuwa ce a yi mata inuwa duk da baki daya wa halaka sa'afaha ya aske ya aske zargarta kasan dabino a nema aski sai a bar zarga bai fi kwaya hudu ko kwaya biyar to wannan zai kara sa shi yayi kuma aske wannan shi zai sa a sassawa nonon dabinon buhu yanda burburi ko abu ba zai lalata shi ba to to ya aske zargarta to kuma a kaki a nan zai iya yi waye mata kilidi duk dai abin da za a inda mu masu gonaki da a ce ya sa mata taki ya yi kaza ya yi noma ya yi kaza sa'ad amad sai ta ciyar aman shekara faujan da ta tashi sai ta zubo ya'ya da yawa wannan shekara sun ma'aman faujan da wata shekara ta zo ta kuma zubo ya'ya da yawa wala alla kila akiruha karshen ba da abin da za ta yi wannan gona da aman abincin da za ta bayar ya kuna a jiwa da haƙin wana nonanta wato tilin dabino din irin inda an yanko za a riko kamar nonan inabi sai a ce masa unkodu nonan dabino kuma sai a ce masa kinwanu to ya kuna a to kila na ƙarshe zai zamanto nonan wannan dabina zai fi zai fi kyau ya fi nuna ya fi komai kaji har ya fi na wa'annan farkon da ta dinga bayarwa din nan da ta dinga ba wannan fa al'umma sai yake faɗa da ta dinga bayarwa wa atwala hashim raka sannan idan aka yanko nonon inabin aka riko wannan reshen da ba irin reshen nonon wannan dabina aka riko to shi kuma za ka ga wata baza a jikinsa za ka ga wata baza to wannan kowace kwaya ɗaya a cikin wannan baza din shine shimraku za ka ga baza ɗaya akwai dabino biyar ko dabino shida a jiki to in ya tsaho ya girma za ka ga dabino goma ko ishirin to wannan bazar sai ka ga baza ɗari a jikin nono ɗaya to Allah in ta zama kowace baza wajen dabino ishirin ne a jiki an samu dabinai da yawa wa wali hashim rakan wannan bazar ta nonon dabino ɗin nan to kuma ta fi tsaho sannan ta cika da dabino wallazi ba asani bil haqqi na rantse da sarkin da ya aiko ni da gaskiya shehu dan shehu alhadi yana idan shehu ibrahim ya rantsuwa yace wallahi ma au kafa sai ulaika za ga shehu dan shehu alhadi yana kuka ya ce shehu duk abin da ya faɗa gaskiya ne bare ya rantse to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa gaskiya ne bare manzo Allah ya rantsuwa sallallahu alaihi wasallam to wannan magana kakka dauke ta da wasa wallazi ba a sani bil haƙƙi na rantse da sarkin da ya aiko wanda gaskiya nabiyan ni annabi la yajidan nabnu maryama isa dan maryama in ya sauka sai ya samu fi ummati a cikin al'umma ta kalafan wanda suka maye masa min hawari wanda suka tuwa inda suka taimake shi din nan manan sariya ilallah wallahi in isa ya sauka sai ya samu wanda ya fi su wannan sai mana sai ya samu su mushirin da ke kami sai ya samu wa'annan malam kalafan min hawari وفي رواية أخرى أو رواية وتا ليدركن المسيح والله مسيح abin shafewa da albarka isa dan maryama sai ya riska min hazil ummati daga wannan al'ummata a kawaman zai riski wa'ansu mutane inna hulla mislukum irin ku ne ku sahabbaina au khairun minkum kai sun fi kuma sun fi ku au khairun minkum salasa marratin yadda annabi ya faɗa sau uku au khairun minkum salasa marratin walan yukzi Allahu ummata Allah ba zai tabar da al'umma da ana awwaluha ni ne farkonta wal masihu akiruha dan maryama ne karshen ta Allah ba zai tabar da wannan al'umma ba al'umma manzo Allah alheri ne to yanzu irin wannan hadisi in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba waye sai fada sallallahu alaihi wasallam to shi ba wai girman mutanen ko girman za jiya ji an yi magana duk ba wai zamani ake duba kaza kaza abubuwa Hmm? ba wai farkon noma koko wace ta fi zuwa da ido wace ya fi zuwa da abu islam din ya kyautatu iman din ya kyautatu ihsan din ya kyautatu to ai har yanzu yan shirme so suke yi duk a rusa i- ihsan din a rusa iman din wai a koma islam din kadai ana an fito tun wannan lokaci ko yi wannan ta ciyar da farko a da mat'aman ko haujan sun ma'ama faujan adamat aman faujan islam ثم أقامت آما فوجا الإيمان ولا آخر يكون يكون أجودها كنوانا كو وأدولها شمراكا cikin إبساني با صلى الله عليه وسلم أي هكذا قال أبو عبد الله الحكيم بابا عبد الله حكيم الترمذي يتي من الله على هذه الأمة ألا يفل لا أبصارنا الأمة فقال في الله يتي متى kuntun khaira ummatin kun kasance fiyayyen al'umma ukhrijal linnas da aka fitar ga mutane wa qala ta'ala Allah yace wa kazalika ja'alnaku haka nan muka sanya ku ummatan ku al'umma ne wasadan ta tsakiya ma'ana adalai ku a tsake tsaka tsaki kuke tafiya ku adalai ne ma shine wasadan din ai udula ai adlan ai adalai la yamidu ila ifradin ba sa wato karkata zuwa shan zara a shige gona da iri al'umman Allah ba su shige gona da iri ba wala ila nuqsanin ko ko zuwa takaitawa su tsaka tsaki ai haga mun yi tafsirin wannan wajen ko inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani ma'ana ka tafi tsaka tsaki al mizanu kaga sikeli lisanuhu fi wasdihi harshen sa a tsakiya yake wa fi istiwa'i tarafaini amma in fuka-fukan nasa suka zama daidai suka shine ma'ana yayi idan idan sikeli ya tashi da nan gefen bai rinjayi nan ba ai da ai sikeli a shi a tsaye yake ko to sannan ga kunne nan ga kunne nan ko a dora abu a nan a dora abu a nan to in suka taso suka zo daidai to an san awo yayi ko amma in wannan ya rinjaya in wannan gefen ya rinjaye wancan ko wancan gefen ya rinjaye wancan to awo bai yi ba ya zama daidai ne to ka gani to wala libusa falmizan lisanuhu lisanuhu harshen sikeli fi wasu ihi yana tsakiyarsa wa bistiwa'i tarafaini idan gefen guda biyu suka daidaita wal kiffataini wa'annan gefa guda biyu to yastawi lisan mizan sai kaga harshen mizan na tsakiya shi ma ya daidaita wa yaqumul wazn sai a ce awo yayi faju'ilat dan haka aka sanya awaidu hadhihi al-ummah farkon wannan al'umma kaman shine kunnan mizani ka kiffatai mizani kaman wannan kunnuwan mizani sikeli din nan yastauyani suna yin daidai ko yawwa suna yin daidai da annahu domin na farkon da na ƙarshen sai Allah ya ce farko da ƙarshe din farko ta yi daidai ƙarshe ta yi daidai to yanzu kunnuwan mizani ya yi daidai to dole tsakiya mata ta yi kyau ta miƙe li'annahum domin su farkon da ƙarshen ya haduna bil haƙƙi suna shiryuwa da gaskiya ko suna shiryuwa da Allah babban muradin shiryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban muradin shirya qur'ani babban muradin shirya annaba gaba ɗaya mu tafi halaran Allah mu san ubangiji ni wajen Allah da lalle akwai ilimai masu yawa na duniya na lahira amma dai kan babba dai abin da ake so a yi wajen Allah suna shiryuwa da gaskiya wabihi ya adaluna ta Allah suke adalci ko da gaskiya din nan ko suna shiryuwa da Allah tabaraka wa ta'ala wa ma bainahuma abin da yake tsakanin waɗannan farko da ƙarshe din nan min alfauji na daga al'umma kan lisanin mizan shi kuma kamar harshen mizan ne yastaqim yana daidaita bistuwa ilkifataini idan farko da ƙarshen nan suka daidaitu fa innahu domin shi na tsakiyar in mala fa innahu domin shi in malal wasu wannan tsakiyar ya karkata min alfauji na daga al'umma da annahu ya aduluna وما بينهما من الفوج كلسان الميزان يستقيم باستواء الكفتين فإنه شي مغنى إما للوصل إذا تكي أن تكركتا إلى أي الجانبين زوا كو نجيف إن تكركتا وجن فرقو mala ila rukunin wasikin ta karkata zuwa rukuni mai kwari mai kyau wanda shirya ne kaga ma'ana sai ta shiryu fa amma is- wa- wato sai ta shiryu fa amma siwa alkifataini wato sai ta eh, sai ta wa- fa amma sai ya game istiwa alkifataini wato daidaitan kunnuwa din nan guda biyu iyo iyo to idan kar idan tsakiyar bari mu dawo fa innahu maganar in malal wasu in tsakiyar nan da yanzu dai gefuka duk masu kyau ne kuma sun daidaita dama tsakiyar nan aka ce karkata take kagaru ko to yanzu tsakiyar nan idan ta karkata in malal wasu idan tsakiyar nan ta karkatu ila ayyul janibai muna ban ban tsallake kuma ba ko zuwa kowanne daga cikin gefen nan guda biyu masu kyau din nan mala ira rukunin wasiƙin to ta karkata zuwa wato rukuni mai karfi ma'ana za ta shiryu kenan in ka in kai koyi da farko ta shiryu in kai koyi da ƙarshen nan ma ta shiryu fa amma istiwa alkiffatain yanzu daidaitan gefunan nan guda biyu sai suka game suka gyara i'iwun jajal wasu karkatan nan na tsakiya yanzu Allah ya rufe al- tsakiya al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gyaruwa farko da ƙarshe to shikenan ma yanzu ƙarshe tsakiyar ma ta ta kamu ita ma ta ta tafi wa qad ja'a fil kabari ya zo a cikin hadisi innahu sayazharu al ilmu ilimi zai bayyana fi akhir zamani ƙarshen zamani za a ga wani ilimi ya bayyana da bai bayyana a farko ba ilimi zai bayyana ƙarshen zamani wani kubilun nasu ala amrullahi mutane za su fuskanci lamarin Allah mutane za su gyaru su bi lamarin Allah hatta ta tumma hujjatullah har hujja Allah ta cika akan ƙasa ma'anar hujja Allah abin da Allah yake so wanda saboda shi ya halicci yan adam illa li ya abuduni dan su bauta min ya ani li ya arifuni dan su sani to a wannan lokacin hujja muradin Allah zai cika hujjar za ta cika abin nan da ake yake so a yi an yi shi kenan shi komai ma ya gama an biya shi tabaraka wa ta'ala Allah ya gode to sai ƙarshen zamani tatimmu hujjatullahi ala ibadi abu sabayinsa inta ha ya cike ya yi kyau hakimu turmuzi wa alam kai sani anna ma ya kau abin da yake faruwa min al-ibtilaf na daga sabani fi ba'abihin a cikin ba'arin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ya kadau fi bai sa abin bai soke su ba, bai sa su zama mutanen banza ba lalle za ga ba wata al'umma mai rigingimu irin al'umman nan ta annabi sallallahu alaihi wasallama amma wannan alherin ya jawo haka hmm? bai sa wannan bai bai- bai cuce su da komai ba qala fi ruhul bayani ya faɗa a cikin ruhul bayani ismailul haki ya faɗa a cikin ruhul bayani fi hadhihi ummati a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai firqatu wata jama'a mukutalifatun mai sabani ita ta saba abin nan da aka gada tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bisharar nan da manzo Allah ya na ƙarshen zamanin nan to ga ƙarshen zamanin ya zo wannan bisharar duk ta bayyana amma daga wata hikima ta Allah kuma sai ya taso da waɗannan mutane ɗan saɓani to bijizul ulama ita banda kin malamai ba abin da take ita wannan jama'a to bijizul ulama tana kin malamai wato adil fuqaha tana kin faqihai tana kin malamai na Allah shehunnai arifai tana su ne babban waɗanda take ki sannan tana gaba da fake hai a daina fikihu kaza a koma wa kitabu da sunna kaza su kuma ba san shi ba ba san wannan fikihun ma ba wai daga ko- gidan kowanne limaman ne suka zo da shi ba a'a daga qur'ani ne Hmm? suna gaba da fake hai walam yakun zalika irin wannan kwabe zamo ba fi man taqaddama qablana cikin al'ummatan da suka gabata kafin mu min al'umma daga al'ummatai yahuda ba san wannan ba nasara ma ba san wannan ba balkanu bari dai da yahud da nasara sun zamanto munkadi na masu miƙa wuya ne lahun ga malamansu yanzu jibi a zamanin ma jiyan da suke wa fafaroma jiyan da suke wa dukkanin shugabanninsu amma mu tsohon da ya kai daraja fafaroma shi za ka fara ji ana zagi ga baki da to munkadi na lahun masu miƙa wuya ne ga shugabanninsu muhiddina masu san su ne كما وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه كما عند الله يفعل في لتافنسو اتكزوا أحبارهم سلك مالمنسو ورهبانهم da masu ibadarsu masu gudun duniyarsu ruhubaniyawa kenan arbaban sai suka rike su ma alloli min dunin nasu koma bayan mutane wasa da tsananin bauta musu da manzalla ya gaya wa adiyu dan hatimu tsayi wannan aya sai adiyu ya ce kai ya rasulullahi wallahi ba su rike su Allah ba sai manzo Allah ya ce ai da ba ce ma ne sun nemi sujada kamar Allah kaza ba amma ba su halatta musu haram ba ba su haramta musu halak ba sai ya ce i sun yi wannan ita ai shine maganar da ake nufi to wani ya ci ba gashi an ce sun rike su Allah ba kuma so kuke alkishe ku nan naku ba haka ne wannan magana ba to wal faqihu to yanzu ku yi tunani da hankali wal faqihu faqihi fa shine ba mai faɗa ilimin shari'a idza kana mabghudan in ya zamanto shi ma abin ki inda nasu wajen irin wayannan mutane na karshen zamani fa ma zannuka bil alimi billahi ina ina zaton ka ga wanda shi kuma ya san Allah shi kuma malami ne na Allah fakiri ma wanda ake ganin shine mai dan sauki sauki duk abin da zai faɗa ba wani rikici a ciki harki zai faɗa ko alwala in shi kansa an ki shi zagin sa ake to ina wanda in ya tashi kuma labarin halaran Allah zai yi da abubuwa ai lamari ya faci to haka zaman ba wannan zamanin da muke ciki kenan ba to faqihi ma kenan ba idan shi ma ba a son sa inda nasu wajen mutane a wannan zamani fa ma zannuka bil alim billahi to me zatan ka ga wanda kuma malami ne na Allah ala tarahu baka gansu ba idza wajadu rajula idan suka samu mutum kamilan cikakke fil ulumi zahirata a cikin ilimin zahirin wal batinati da ilimin batinin ya cika da ilimin zahirin da batinin mutafarridan makadaici madayanci fi fanni a fannin sa ba a kai shi ba ba wanda ya kai shi a fannin sa mutamayyizan ya bambantu min jinsihi daga sa'o'in sa yan jinsin sa in ba haushen ne ya bambanci daga hausa in da yaraban ne ya bambanci da yaraba in fulani ne ya bambanci da su ya zama wani daban a cikin sabida abin da Allah ya bashi mutafawwikan mai tserewa ala tsaranihi a bisa sawa'insa maimakon su gode wa Allah da ya ba su wannan famin ka'idin sai ka jan babban abin da za a faɗa a cikin sa fi haƙƙi innahu zindikun a ce ai zindiki ne ai kafiri ne kafiri ne wa min ka'idin wani kuma ka ja ce innahu murtad ai dan bid'a ne ya kago abubuwa mishan ne abin da da mutanen mu suke ai mishan ne yawa na ma'ana kirista ne to a ce kafiri ne da za ka ga daga kawai an ce ai karatu a rediyo an ce kafiri ne ai mushan ne ai mushan ne to mubtadi wani ya ce dan bid'a ne duk dai ba abin da muke ji a garuruwan mu kenan ba da tun su yan tsinan na da su ne masu cewa kafiri kafiri kafiri su kuma waɗanda suka zo suka gyara suka dai ba su yi wancan tafiyar ba suka ce su salafiya ne su ba su ce dan bid'a ba su ce kafiri ba su ko sai dan bid'a su ka dan bid'a to su kuma yan ɗariƙan waɗanda ba su iya abubuwan ba su kuma su ce ai ai ɗan hakika zindiki kenan kowanne sai kowanne akwai abin da yake faɗa to in ba kai wasa ba na sharrin yana nan kallon sa ma ba ɗan kaɗan ne to in ba kai wasa ba na kirkin ma sai ai mai yarfe ka zaci na sharri in ba ka da agogo da yau yan ɗariƙan da sun buɗe baki ta yan hakika yan shi da za ka tsare shi komai bai sani ba bai san me hakikan ba bai san me bai san na kirkin ba bai san na abu ba amma ya iya wa kowa in dai ya ga abin da ya saba masa shikenan sai ya wa kowa ya rufe duk ga baki da to ka gani to ka gani ko yawwa wa min qa'ilin nahu mubtadi wa qallama kadan ne ma tasma'u man yaqulu kaji wanda zai ce da wannan mutum innahu siddiqun ai siddiq ai arifi ne wannan na Allah yanzu wannan ba Allah kuke cewa haka to ai sai an zabo kadan ne zaka ji wannan fanzur ila giratillah abokina duba kishin Allah kaifa satarahu Allah ya Allah ya lullube wannan bawansa anil agayari ga kishiyoyi anil agayari ga kishiyoyi wa aka fasin rahu ya koya sirrinsa anil ashirar daga ashirarai saboda yanzu yan zamanin galibi su zama ashirarai su ba Allah suke nema ba wani abu suke nema to sai Allah ya koya shi dama ba so yake a gane shi ba na ma zo aksaru so yake cika wuta da shi to kuma dan haka ya manzalla ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yayi wa aljanna tanti da duk abinci yayi wa wuta tanti da duk abin so ai ma kirkin kenan to kuma dama ba haka suke so shi kenan sai ya kara musu makircin wallahu khairul makirina ai sai ya lullube waliyan ma gaba ɗaya ma da mutum ma ya zo ma abin da zai gani ma munin zai gani shi kenan saboda dama haka ne abin shi saboda yanzu da ka shiga waje kana tsoro shi kenan ma sai ka gama kawai duhu ya shirya ma aljannin ma ya zama aljannin saboda ka shiga kana tsoro amma da ba tsoron yanzu sai ka ai ba komai wanda bai tsoron kai zai ce to wai ne ne matsoracin kai tsoron ka ne kawai ya nuna ma duk ga baki ɗaya to wa aka fa Allah ya boye sirrahu sirrinsa anil ashrari to kun ga daga nan yan shiri ne masu so wai mutanen kirkin ma so yake sai ya rubuta ma'arifa a sanari ko sai ya rubuta ma'arifa a facebook Allah ya boye sirrinsa kai kace zaka tona ba Allah sai ya hada ka fada ba nan da nan abu binne ka kuma baka da laifi ma Allah zai kama ka da shi duk ga baki da ayin Allah ya buɗa ma in ka ga wanda dai akwai alamar kirki a wajensa akwai alamar san lamarin Allah ka ce to to to ka gabu kaza da ya abu ka ce dama dai kuskure ne na ce ma kaji kowa ne sai ya ji zaman arif ba dan ma tausayin mutane ba zamanin faila idan baka jawo mutum cikin lamarin Allah ba ga shaidanu nan duk sai su farauce shi ba dan ma wannan ba wasu ma zaka nuna mutum ka san mutane yau kana so ka yi wajen Allah da su amma kai ne mashiyinsu amma waɗanda suke jan su wajen duniya to ita aka fi so ita ce a wannan kuma suna da gaskiya to ya Allah da mun gode masa mun gode wa shehu da albarkarsa muka samu wannan ala ruwaimu malar ruwaimu ya faɗa mina masha'ikil kir'ani ta daga cikin shehu ne babba jama'a daga shehu ne babba la ya zalu sufiyatu sufaye ba za su gushe ba da khairin da alheri mata na faru to kuma sai ga kuma a ƙarshen zamanin ma su kan sufayen ma ba su zauna lafiya ba su kan su wa'ansu ne wa'ansu rikici rikici saboda me saboda kowa ma ganin kuma da abin ake dan samun wani abu kuma kowa ma ya tsara ya yafa kowa ma ya ce sufin ne sai su to kuma ko na Allah ne ma wannan yana wa ko wannan kyashi wannan kuma daga ikon Allah ma sai haɗa su faɗa ma duk gaba ki da to shi don haka wannan ruwan ya ce la ya zalu sufiyatu sufaye ba za su bushe ba bi khairin a cikin alheri mata na faru muddin sun yi rigima a tsakanin su to suna nan cikin alheri kowa zai ta zakulo gaskiya kenan ya ta aikatawa ya ta fito da asiraran ya ba mutanen da dan su san suna da shi ko fa idan salahu idan suka gyaru halaku sai su halaka yanzu tunda kowa zai ji daɗin kowa so kake ka burge so kake barin burge wannan to in ka burge wannan ya burgu ai kaga shikenan kai yanzu ka ji daɗi amma garin ka je ka burge shi ma aikin banza aikin har ya yi to ga kuma yanzu ai kai ba wanda zaka burge ko Allah zaka nemi ka burge wa zalika abin da yasa na faɗi wannan li'annahu yanda magana take law qabila ba'dhum ba'dan da ba'arin sufaye sun karɓi ba'adun su la baqiya ba'dhum ma ba'adin da ba'adun su sun sun wanzu tare da ba'ari sun zauna da ba'ari ma'ana sai su ji daɗin kansu sai su burge kansu wasa kana ba'dhum ila ba'adin sai ba'adun su ya nutsu zuwa ba'ari wa sukuni ila ghairin lahi nusuwa zuwa wani Allah indal kawasi a wajen su arfan min qabili ibadatul asnam daidai yake da bautar gunci indal awami nan wajen ammawa shi su shi da su wajen wani daidai yake da shi an miya dinga bautar gunci wa hadha tabari wannan kufuta din nan wannan duniya ce ba ruwansa da wancan ai dan hakika ne wanda ya ce kaza kaza kaza hadha tabari baina sufiyati tsakanin sufayan almuhakkikina arfan laysa kattabari ba fa irin fa ba ruwa na din nan ce ba bainal yahudi tsakanin yahuda wannan sara li anna tabarrihim domin kubutar yahuda nasara fadan su domin su tabarrin sufaye fil haqqi lil haqqi cikin Allah ne sun san akan gaskiyar yake da zaka ah to yanzu wani sufi bawan Allah yana zagin wani sufi yana fada da shi yana kaza kaza to a zaune a gidansa da wajen mutanensa ta sai ce ni za a ce ina faɗa da wani ni da kullum ina gaishe da shi a sirrin ziyara ina ko assalamu alaikum ya kafata ashabu shek haisu ma kuntum min kafin wa to to amma ko a sanadi zage sa kaga ashe abin su ɗaya ne ya san lafiya a kanau to dan haka su ba a taya su yaki in ka taya su yaki sai ka shiga wuta yanzu kaga shi ya san me yake kuma ya san wancan akan gaskiya yake amma an ka zo kana masarkin yaki inda makamantar sun yaƙi kai ka zazzagi wancan ka gani kake ai ka zai tsara kuma ai yanzu kai ka halaka shi sa ake cewa za a shiga tsakanin manyan ba wai dan abu ba su da ɗan ragowa imani kaza kaza kaza to ka gani ko su cikin haƙƙi Allah ne zuwa Allah tabaraka wa ta'ala wa tabarri haula amma faɗan yahudawa da nasara kuwa cikin barna ne zuwa barna to yan sa a cikin Allah ake to kuma Allah ya kiyaye kan kuma mutane su fita daga cikin faɗan Allah din ma kuma a koma wa duniya kuma an koma na yahud da nasara sun ke wal hafilu yanda magana take anna min al iftilafi akwai na daga sabani ma kana mazmuma akwai sabanin da abin zargi ne wa ma kana mamduha akwai sabanin da kuma mai kyau ne abin yabo ne fal mazmumu sabanin da yake abin ci ma kana fil aqaid in ya zamanto a cikin aqida ne wa usuluddin da asalin addini to wannan shine abin ci wal mamduhu sabanin da ake so huwa ma kana fil a'mal in a cikin ayyuka ne au furu'i decoration addini to ma'ana kai su jin ka zamanto kana da ilimi kaka je ka ki dan uwanka akan dan ya dan saba ma ne a fikihu ba wai a can asalin qur'anin ne da abu a fahimtar shari'a ne sabanin fikihu da sabanin wane ne ka amai da shi kamar yadda kaga yanzu galibi akwai wanda za ka ga sabanin da ke tsakanin sabanin fikihu ne kawai amma shi sai ya mai da abin kafirci sai ya mai da shi sabanin asalin addini ne ba wanda ya taba cewa Allah biyu ba wanda ya taba cewa annabi ba wanda ya taba cewa hululi ko kaza kaza duk ba zancen wannan a cikin sufaye kila sabanin sabanin fikihu ne shi ga abin da ya dauka wancan ga to in mutum bai san wannan ba sai ya zama duk faɗan da kuke ma kila akan sabanin fikihu akan sabanin fikihu ne ga baki ɗaya ko to to wal mamduhi shi sabanin da ba laifi bane ma huwa ma kana fil a'mali in a cikin ayyuka ne aw furu'i duni ko a reshen addini kama qala alaihi salatu wassalam kamar yadda manzo Allah ya da aminci Allah subhanahu wa gaishe ya ce iktilafu ummati rahmatu sabanin al'umma ta rahama ne na reshen addini wancan ya tsananta wani ya zo kuma shi kuma karatunsa ya nuna ma ai sauki ne ma da wannan waje shi kuma ya faɗa to ba laifi dan wancan ya bu wancan wancan ya bu wancan rahama ne yanzu misali yanzu misali sabanin misali gaisa da mace kaga yanzu wani shin yanzu an gaisa da mace a wajensa tunda ba kasar mu ba na wannan bane shi ai kafirci ma ya gani shi ai kafirci ma ya gani amma wannan sabanin mazhabobi ne kawai shi shi Abu Hanifa ya halatta ko ma wace ce ma dama gaisawa da uwa ko gaisawa da ya duk wacce muharramar ka ce ba za ka iya aurenta ba muharramar ka ce ita wannan addini dama ya yadda ka gaisa da ita za ka ga larabawan ma gaisawa suke da ita wanda duk muharrama ka ce ko uwarka ko yarka ko muharrama dai dama rikicin cikin wadda ba muharrama ka ba za ka iya aurenta kaga wannan sha'awa zai iya abu yanzu kashe kasashen faransa tun daga kofan nijar tun daga kofan nijar za ka so maganin gaisawa gaisawa tun da duk kasashen faransa za ka gani to kaga yanzu idan fakihin kano ko fakihin zaria ko fakihin katsina fakihin ƙasa hausa ya je na waje aishi ta hankalinsa ya tashi kafin shi zai gani kawai duk gaba gida bai san kuma matsala ce ta fikihu kawai wa'anda suka yadda da gaisawan nan sun tafi kan cewa ranar da manzo Allah ya riki mu baya da matan maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rike dan kwali ita macen sai ta zo ta rike kasan dan kwalin nan wayan suka ce haka ko kuwa manzo Allah ne yake gaisa da Umar sayyidina Umar shi kuma Umar ya gaisa da matan to ai ko Umar din muharramin su ne amma ga sayyidina Umar yana manzo Allah kamili ne shi yana sayyidina Umar yana gaisa da su ta nan wayan suka halatta yana daga cikin su Abu Hanifa shi ya ce ba wani abu kaza kaza kuma zancen yau zamanin tura sai ka gama ko sarkin makan aka nuno ma sai ka ga yana gaisa da kwanta zila zila ba ko da kaza kaza ko to to wannan sabani ne na fikihu amma wani in bai san fiyo ya dinga da kai ai kafirci ne wannan aka bai san usulu bane sai ya mai da shi ake nufi to dole dan kana tsufin ma dai akwai abin da sufayen ma ba wai kafirci a'a sabani ne na fikihu kawai amma rashin yanzu jin kiɗa ko kaza kaza wannan sabani ne fikihu annabi ya ji sallallahu alaihi wasallama sahabbansa sun ji ya ji a wajen daurin aure ya ji a mina idin sallah ya ji kaza kaza amma yanzu wani gani yake ai duk wanda ya kiɗa ko ya ji kiɗa ai kafiri ne ya kafiri kaga wannan sabani ne na fito kawai duk gashi nan ko ko abubuwa dai da in ba mutum ya kula ba to bare mu hausawa za ka ga akwai wani abubuwan da addini ma kila ma annabin ya yi to shi ko al'ada bahaushe shi ko wannan kafiri kafiri kaza kaza kaza to dole kan mutum ya bi shari'a kan mutum ya bi sufancin da irin al'ada ta da da ya sani kaza kaza lalle in ka zo ka tarar da gari ga al'adar su to kai ba ka zo musu da saɓani kai abu to su kuma garin su ba al'adar musulunci mana kaza kaza to sai ko in su rigimin da ake yi yau da ake faɗa da su ba ko ake rigima yanzu akwai rigima da ta damu yan uwa zancen tara gashi zancen tara gashi tara gashi yan wai menene mun ji wani sunansa a kwanta gora yan menene aka ce mana yau sunansa yan labbai aka buga shi sunansa a kwanta gora mu kuma nan a ce yan hakika ko wani garin kuma a ce yan hakika wani garin kuma a ce yan rasta ko kaza kaza ko ko wa'ansu araba su da wata jama'a a cikin madina kaula to ga to tara gashi aslan shi a ciki sunnan larabawa ce sunnan addinin mu ce don shari'a ma ta tafi in dai ba ranar in dai ba ranar arfa ba mutum ya aske kansa ya yi musula in dai ba a hajji ba mutum ya aske kansa to ya yi musula a shari'a kenan in ba mutum ya aske kansa ya yi musula waɗansu kuma suka ce ba laifi shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam askinsa kaɗan ne gashinsa har ya zo baya tsakanin kafaɗinsa sallallahu alaihi wasallam amma sai na ali yana aske kansa ya kwalyan molo ya ce annabi ya ce karkashin kowane gashi akwai janaba ni ko ban ga yadda zan batta ba kawai in ba an aske gashin ba to ka gani wannan kenan to wannan shine asalin shari'a asalin shari'a wannan shine to sai yau wa'yan suka zo da lalata da tara gashin to maimakon a bambance malalatan a san asalin addini gashi zancen ta shau sani awar rabiyallah yana hana askin kwalkwal ya zo ya samu hausa ba su da wata magana sai dai kwaryan molo kwaryan molo sai kare ce dada me girka tun Allah gafara ka je ka sai sai ka je su yana daga cikin wanda za ka ga albayan sau suka kwalkwal ba saboda yana so ya bata al'ada hausa da suke zaton in ba kai kwalkwal din ba kaman kafiri ne kai a ce ka ajiye su ma kaman kafiri ko a ce ka ajiye su ma kaman dan nehu duk dai kaga irin wannan to to wannan kenan to wannan shi da zancen mutum ya gyara kansa ya aske abu to amma in garin bare in irin wannan fitina ta zo mutum ya bari ya huta ya kaza to kuma ma yau sai ya tara su man ma ya dau wani abu maimakon ai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama rijil menene tarajulin lisha'arin tarajulin gashin manzo Allah a sake yake kuma yana tajewa yana abu to sai aka soma koyi da wa'yansu yan uwanmu na Afirka wanda wa'yansu galibi kirista ne suna da rasta wa'yansu galibi al'ada Afirka irin su Bon Mali din nan su wane ne to su kuma saboda rashin addini ba wankan janaba ba kaza kaza su kuma sai su bar gashin ya mummurce ko ko akwai wani nau'i na kiristoci wanda duk aka yi cikinsa ranar wani dare nasu a coci ko kaza to wannan shi ma dan halara ne to kiristoci za ka ga kansa a mummurɗe to to shikenan mutane kuma yan bal wa'ansu duk suna da shi to kuma sai mutanen mu suka dinga koyi da wa'annan suka bar wancan koyi na manzo Allah din to sai abin ya ƙara zama fada ya ƙara zama kaza ba laifi a bari in kuma koyi ne a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi in ka zama zai zama fitina ya zama yan daudu ne suke irin wannan ko ko ya zama wa'anda ake zagin ne suke irin wannan don ka hutawa kanka bari sai ka ga wa'ansu rigingimin abu ne mai sauki amma har yau kai a tukunya iki har yau jahilci tikirkir na kaza kaza sai ka ga an maida abun wata rigima ce wanda addinin ne ma duk gaba gida Allah ya to abin da shawai yake so kan ya waye kenan duk abin da za ka yi faɗa da shi je ka karanci abin tukun sannan ka san me za ka ce sannan ka je ka faɗa da gaskiya in kai faɗa da gaskiya yanzu da Allah kake to sai ga abu amma ka karanci abin ka san na gaskiya ka san gaskiya din to shikenan to ka gani ko to wa an aliyu an karɓo daga sayyidina ali karramallahu wajahu Allah ya girmama fuskarsa qala lahu yahudi wani ba yahudi ya ce da sayyidina ali ma da fantun nabiya kun ba ku binne annabin ku ba hatta talabtum har sai da kuka yi sabani ma ina irin jama'a ne ku ko annabin ku ba ku binne ba amma sai da kuka yi sabani fa qala sai sayyidina ali ya ce inna maktalafna anhu la fihi mun yi sabani ne a wajensa ba a cikinsa ba mu ba a cikin addinin muka yi saɓani ba a waje ne kawai saɓanin namu dan wani abu ne mai sauki saɓanin na walakin na kun amma in dai zagi ne bari ka ji zagi ka tafi wanda ya fi ka amma ku ma jafat arjulukum kafa ku bata bushe ba min albahari da Allah ya dara muku sai kuka shige kafa ku bata bushe ba ma hatta qultu lin nabiyyikum sai da kuka ce da annabin ku ija Allah na ilaha mu ma ka sa mana gunki mu dinga bauta kama lahu mu'aliha kamar yadda waɗannan mutane suke da gunki ai haka yanzu ku sabanin ku cikin addini ne ashe ba ku fahimci addini mu ko mun fahimci addini duk wani sabani da kake gani ba a cikin addini ba ne wa'yan su rigirgitai ne na sama kawai to kaga har yau wani shaka tafin shi sai ya dinga ganin ko sabanin zancen sayyidina Ali da shauran yan uwansa ko cikin addini oh wani abu ne sama kawai ni sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to wa haza wannan min al'ajubati muskitati tana daga cikin amsa mai sa mutum ya shuru to me yake ya faɗa kuma wannan bai hude ai babu wallahu yaqulu al-haqqa Allah yana faɗa gaskiya wa huwa yahdis sabili shi yake shiryar da tafarki wa yu'ayyiduhu yana karfafa wannan magana ma zakarahu al-abi abinda malam abi ya faɗa rahimahullahu Allah ya tada malam abi fi ikmalil ikmali cikin littafinsa ikmalil ikmalu wa nasu ga abinda abi ya faɗa fallazi lil amidi abinda aka rawaito wajen malam amidi ƙala malam amidi ya ce kanal muslimuna inda mauti sallallahu alaihi wasallama musulmi sun kasance lokacin rasuwar manzon Allah ala aqadin wahidin akan aqida ɗaya suke abin nan da annabi ya koya musu akan suke lam yaqa bainahum ikhtilaf wani sabani bai faru tsakanin su ba illa fi masail ijtihadiyatan sai sabanin ijtihadi sabanin reshe sabanin fikihun su kowa da yanda ya fahimci addini amma can aqida la ilaha illallah wa rasulullahi ma'arifan su imani da Allah da mala'ika wannan duk ɗaya ne sabanin nasu a cikin a cikin ijtihadi yawwa ko ikilabun ijtihadiyata la tujibu takfiran bata wajabta a kafirta kowa a ciki ba a'a sai dai kowa wanda ya bi nasa shikenan kaktilafihim kamar saɓaninsu wa ƙarƙalar sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce musu ituni bi dawatin ku zo min da tawada wa qirtasin da takarda aktubu zan rubuta muku malan tabillu ma'ahu abinda ba za ku bace ba tare da shi ina rubuta muku fasalafu sai suka yi saɓani hal ya tuna shin su zo da ta yanzu duk wannan karatun da ya ba su bai yi ba sai yanzu kuma ajali ya zo ga kuma rashin lafiya ta zo manzo Allah sallallahu yanzu ne za su zo da biro da takarda a rubuta abin da za su bata ba a kawo wayan suka ce kai a kawo wayan suka ce yanzu duk abin nan da annabi to kaga yanzu kowa sabanin hankali sun yadda da abu amma kuma yanzu ijtihadi ya shiga hatta kala umar har sai na umar ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam galaba hul waje kun zan fa annabi cuta ta rinjaye shi ciwon sa yayi zafi kar ku kawo takarda hazbuna kitabullah ya rasulullah littafin nan na Allah da ka mana komai na ciki Allah ya ishe mu mun gode Allah ya saka da alheri wa kaktilafi kaman sabanin su wa qad qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jashi zuje sha usamata a shirya rundunar usamata a fita to kuma suka ga rashin lafiya yayi zafi wanda a alama sun san wannan rashin lafiyar na rasuwa ne saboda kan je su fita annabi ya rasu ba sa nan fa qala qawm sai wani mutane suka ce na fa'alu kai annabi ya ce a fita fa ba ruwan mu da ko ya mutu bayan mu ko kai ya mutu bayan mutum da yace a fita a fita kawai wa qala qawm wani mutane suka ce kai nan tarbi wallahi mu jira mu ga abin da Allah zai yi ya sai mu ba annabi cikin wannan rashin lafiya ma yakunu bi marzi mu sai mu ga abin da rashin lafiyar zai wa kastilafihim kamar sabanin su wa kan mata sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah ya rasu hal mata shin ya mutu ko ka dauke shi akai hatta kala Umar har sai na Umar yace man kala mata duk wanda na biya ce annabi ya mutu alautu bi sai sai na hau kansa da takobi wa inna ma rufi aka isa an ɗauke shi ne kamar isa ruhinsa aka ɗauke kawai wa kaktilafihim kamar sabanin su fil khilafata cikin kalifanci waye zai zama khalifa hatta qala al ansaru har mutanen madina suka ce minna amiru mu mu yi sarki wa minkum amiru kuma muhajirai ku yi sarki sai na umar ya bata wani ce ba zai yi ba ga shugaban mu wanda kowa ya da shi sai na abubakar tuman mu baya radiyallahu anhu wa kaktilafihim kamar sabanin su fi shura cikin lokacin da sayyidina Umar ya sanya mutum shida su yi shawara tsakanin su su fitar da khalifa hatta istaqarra al-amr hal lamari ya tabbata ala Usman Abu sayyidina Usman wa kaktilabi wannan malam Amidi yake faɗa wannan wa kaktilabi kamar sabanin su fi qitali mani iz zakat lokacin da aka yi ridda aka hana zakat sayyidina Umar ya Usman Abubakar ya ce zai yaƙe su wayan sun ce yanzu Abubakar manzo Allah ya ce an hore ni in yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah amma an suka faɗe ta to jininsu da komansu ya haramta gare ni illa bi haƙƙiha sai da haƙƙinta ya za a yi ka yaƙi wanda suka hana zakka ai sun ce la ilaha illallah sai sai na ba manzo Allah ya ce illa bi haƙƙiha ba to hana zakka yana daga cikin bi haƙƙiha din zan yaƙe to sun yi sabani a ciki wa fi mirasul kalalati kaman wato sabanin su a cikin gadan kalala wanda bai bar ɗa ba bai bar uba ba wal jaddi da kaka sun lan ya zalli kilafu to haka dai sabanin ya dinga zama za ka ga sabanin a reshe ne ranar kaibara ga wani sabani ma da ya fitowa kurukuru ranar kaibara ba ranar kaibara ba kuraiza bayan an bayan kafiran maka sun zo sun tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan daku Allah ya watsa su to akwai kuraiza su sun warware alƙawari to bayan Allah ya watsa mutanen maka manzalla ya shiga gida har an wanke man rabin gashi sai ga jibrilu na ya rasulullahi ka cire kayan yakin ka ne manzalla ya ce akwai yaki ne yace ai quraiza ba sun warware alkawari ba manzalla ya fito ya ce wanda ya imani da Allah da ranar lahira kai ya sallar la'asar sai a bani quraiza to nan sahabbai suka dinga ebo kayan yaki ana gudu aka dinga yin bani quraiza to an yi hanya ana tafi hanya wajen rabi sai al'asar ta yi wayan suka ce abinda manzo Allah yake nufi mu sauri mu fita tun daga al'asar ta lokacin sallah asar yayi a tsaya ayi sallah wani suka ce kai sai i wanda ya imani da Allah da manzo Allah kai ya sallah sai la'asar sai a Quraiza ai wallahi ko za mu kai gobe kafin mu je Quraiza la'asar din nan sai an je Quraiza wa'anda su suka yi wancan tawili suka zauna suka yi sallar su ta la'asar lokacin da sannan suka tafi wa'ancan ku sai da dare ma sannan suka kai Quraiza sannan suka yi sallah to sai aka ce to duk mu bari sai annabi ya zo sai ga manzo Allah ya zo ya rasulallah kaji kajiyan da aka yi wa'ancan sun yi sallar la'asar ɗinsa a lokacin tun wancan mu ko tun daga abin da kace sai da muka bari sai dare muka zo gari wanne ne daidai manzo Allah ya ce kullu ha ada'un dukkan ku kun bada ita a lokacin ta kaga duk ra'ayin nasu ya zo daidai duk ra'ayin nasu kowa to tun daga nan zaka ga akwai ijtihadi malamai su fahimci abu a cikin maganar shari'a su kafa fikihus wannan shi ake cewa ijtihad wannan ba laifi a ciki wannan ba laifi a ciki sun malan ya zalli kilafu sabani bai gushe ba fi ijtihadi yati cikin ijtihadi kokari ne dai kawai na fahimtar shari'a ya tadarraju yana hauhawa yana hawa ila an zahara ma'abadu har wani mutum da ake ce masa ma'abadu wa gailanu to wani mutum da ake ce masa gailanu dimishki har zamanin su ya zo wa Yunus al-Aswari da wani mutum da ake ce masa Yunus al-Aswari faqalu sai suka ce la qadara ba wani mai ikon ya wani abu jabari ne kawai Allah ne kawai yake da wanda ya sabo da duk Allah Allah kawai kaza kaza wa huwa awwal kilazin wannan shine farkon sabani na sha'atul itiqadati su kuma wayan suka kishiye suka ce to ma ba wani zancen Allah ba kowa ma shi yake nasa da kansa yan jabari da yan kadariya da yan kadariya to kaga yanzu lamarin ba wai a cikin shari'a bane abin kuma ya koma ma zancen ko Allah ko mutum kuma aka zo yan sabanin yawa shi Allah ardu ne ko ko jauharu ne ko ko kaza ka yaya ike ji ne ko kaza ko kaza abubuwa dai duk gashi nan na sha'afi sai daga nan sabani ya so ma shiga cikin aqida summa lam yazalil khilaf sannan sabani bai bushe ba ya tasha'abu yana resantuwa ila an ikhtalafa ahlul islam har mutanen musulunci suka rarrabu ila salasun wa sab'ina furqatan zuwa jama'a 73 kama akbara fi hadisi kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi iftaraqat yahudu yahuda sun rabu ila ihda wa sab'ina firqatan zuwa jama'a 71 bangare 71 waftaraqatin nasara nasara sun rabu kiristoci sun rabu ila sunnayin wa saba'ina firqatan zuwa bangare bangare 72 wasu tattari ku ummati ni kuma al'umma ta za ta rarrabu ala salasun wa saba'ina firqatan abu sarabo 73 kullu hafin nar dukkan ta yan wuta ce illa wahida sai rabo daya wannan rabo ɗaya ne wannan yana daga cikin jawami kalim na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa to wanne ne guda ɗayan nan wa ma tilkalu sai sahabbai suka ce masa wa ma tilkal wahidatu wace ce guda ɗayan nan qala ma ana alaihi wa ashabi abinda nake kansa a yau ni da sahabbaina duk abin da kuka ranta a kansa nake ni da sahabbaina to wannan ba sabani bane wannan shine haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da hanya mai kyau da ba duk wanda yanzu abin da za ka yi kokari a cikin a cikin shari'ar nan ta manzo Allah ka san tarihin manzon Allah ka san aikin manzon Allah ka san hore abinsa idan ka ga abin da kake akan abin da ka karanta ka gane shi manzo Allah to baka daga cikin wannan jama'a in ko ba haka bane ka saba to kowaye kai ka saba wannan jama'a duk gabaki da Allah ya saka wa wani shehi da yake cewa yau da sahabban manzo Allah za su dawo ba su gane komai ba duk duniya ta canja duk abubuwa sun canja amma idan suka ga mutane sun yi kuri ko sun zauna suna ta ziki za su ce ga yan uwan mu haka muka rayu ka gani ko ga za su ce ga yan uwan mu da haka manzo Allah yake mutuwa ya gansu har hadisin Muawiya man yace mun yi kuri muna zikiri a masallaci manzo Allah manzo Allah ya fito shi kai me ya zaunar da ku suka ce mun zauna muna gode wa Allah ne da ya shirya da mu musulunci manzo Allah ya ce yanzu dan Allah ba abin da ya zo da ku sai haka manzo Allah ya ce wallahi ba na nemi ku rantsuwa dan na tuhume ku ba Jibril ya zo min yanzu ya ce Allah yana ce yana alfahari da ku a mutanen malaul ala da za ka za to kaga wannan hadisin kowa zai ce shi ne amma kalla shi yanzu wannan damfarar da yake da wannan sharri da wannan shi manzo Allah yayi irin sa manzo Allah to kai kokari ka gane na manzon Allah shi kenan sai ka huta kowa ya kara da suka ce kai ga hujja ta ga shi kaza kaza shikenan to ka gani ko ma'ana alaihi abinda nake kan so a sai fa kana zalika wannan magana min mu'jizati tana daga mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam minhu bi lafzihi malam amidi haka ya faɗa da lafazin sa Allah ya saka mana qultu shehu ibrahim yace sai na ce wa qad qala shehu tijani shehu mu shehu tijani yace kama fil jami' kamar da ya zo a cikin littafin jami'u na ibn mushiri na ibn mushiri jawahirul ma'ani na sayyidi ali al-harazmi bayan sayyidi ali al-harazmi ya rasu ibn mushiri shi kuma ya ƙara karɓar wa'ansu ilimin wajen shaudu jani sai ya ƙara akan jawahirul ma'ani shi kuma sai ya sa wa nasu suna wanda ya tattare wanda ya tattato jami'u kenan shaudu jani yake cewa innal ladzi kana arada an yaktubahu abin nan da manzon Allah ya nufin zai rubuta shi fil kitaba a cikin littafin nan da yace sahabbai su kara na alhamis din nan saura kwana hudu ya rasu huwa tauhidul arifina shine tauhidin arifai sallallahu alaihi wasallama saboda tsabar tausayin sa ga al'umma abun ma da ya san an yi horo a boye shi kansa yana horo a boye shi ya ga dai kar ya rasu fa abin nan da a rubuta shi a sabai wani shaidani ya zo ya tsalle ya ce babu manzon Allah ji tsoron ci kai ku kawo rubuta sallallahu alaihi wa sallama da haka shari'a ta tsalle ta ce a'a sai na umar shari'a ne na sabanin yan uwan mu shi'a da suke cewa wai sunan sa na ali zai rubuta Allah ya yarda da su amma ba haka ba haka bane duka baki da wannan duk ba zai kai a ta wannan ba inda in sai na ali ne gashi nan zaune ce zai yi ali wannan duk ga baki da Allah ya saka shi wajen da alkhairi wa hadha bayyinun wannan asarari yake wazihun asarari yake wallahu alam wa alam kai sani أن أصول البدع أصل البدع كما في شرح الأربعين النووية كما يندزو شرح حديث أربعين النووي للفقيه جمال ميمة ننفقه علي بن السلطان علي بن سلطان محمد الحنفي shi wannan malami ga yanda ya rubuta su asalin wa'annan bidiyoyi wanda da da rikici a reshe ne amma yanzu rikici ya dawo a asali asalin su saba'atun bakwai ne al-mu'tazilatu na farko mu'tazilawa al-qa'iduna masu cewa bi annal ibada halitta khaliqu a'mali su suke halitta aikin su ba wani Allah ne ya halitta musu ko Allah ne ya kadarta a'a su suke aikin su kaza wayan fauna ru'yatul bari kuma sun kore a ga Allah sun ce har lahiran ma ƙarya ne ba wanda zai ganshi ba wanda zai ganshi mun dade ana faɗa wannan aka ce musu to wayannan hadisai da wayannan ayoyi kaza suka ce a'a za a subuhatu waji labulan fuskansa za a gani to wayannan malaman ne da almajiran masu ba suka ce duk ma ba za a gani ba wuju la tudrikul lafar ta soke wayannan ayoyin ga baki da duk ga baki da jalla wa Allah ya girma ya daukaka wahum 20 firqatan su jama'a 20 ne bangare bangare 20 ne wa shi'atu da shi'a al-mufarriquna wanda suka shazara suka huce gona da iri fi mahabbata alayhi cikin san sayyidina Ali radiyallahu anhu wa humu su kuma isnan wa ishruna firqatan su ma jama'a 22 ce wal murji wal murji'atu da murji'awa alƙa'iluna masu cewa da annahu la tadurru ma'asiyatu ma imani su kuma suka ce in dai kana da imani in dai kana da imani to duk saban da kai banza ne ba za ka shiga wuta ba saboda ai shi kuma kafiri gashi duk alherin da ya shi kuma banza ne ko to tun da aka ce kafiri duk alherin da ya ba zai shiga aljanna ba to kai kuma in kana da wannan la ilaha kai kuma duk abin da kai ka shiga aljanna to ka ji su kuma yan murji'a to ai sun bude kofar fituna ko to la tazurru ma'asiyatu ma al-iman suka ce sako ba ta cuta da imani kama la yanfa'u ma al-kufri da'atu kamar yadda wato bi bai amfani tare da kafirci wahum kansu firakin su biyar ne su kuma wal kawarij da kawarijawa al mufarriquna su wanda suka shige gona da iri fi bugudu aliyin cikin kin sayyidina ali radiyallahu anhu al mukaffiratu lahu wanda suka kafirta shi ma suka ce kafiri ne ga baki da to wani man aznaba kabiratan kuma suka ce duk wanda ya babban zunubi ma duk wanda ya zina ko ya shagiya ko ya sata ko shi kafiri ne wannan shi ma dan wuta ne kuma har abada su haka su mazhaba su take ga ka gani ko yawwa man aznaba kabiratan duk wanda ya saba babba a wajen su su kafiri ne a wajen su wahum 20 firkatan su 20 ne su kuma wannan jariya wannan jariya sai na jariya almuwafiqatu li ahli sunnah ta dace da ahli sunnah a wani waje fi khalqil af'ali ta ce Allah ne halicci ayyuka duk gabaki ɗaya wal mu'tazilat kuma ta dace da mu'tazilawa fi nafi sifat ta korewa Allah wa sifofi fi nafi da kalamu ta ce ba mai magana bane to ina magana ta su take ai kaza kaza wa misalasu fi rakin su uku ne wal jabariyatu sai yan jabariya alqa'iluna yan adunkule dan hakika ba alƙa'iluna masu cewa bisalbil iktiyar kowa ba shi da zaɓin kansa duk abin da ka gani halala ce ta kawai Allah ne ya yi kai ina naka alƙalami a hannun mai rubutu ina nasa wal abdi kalkalan ko anil abdi gabawa wahul firqatin su su bangare ɗaya ne kawai wal mushabbihatu da masu kamantawa allazina yushabbihuna al-haqa masu kamanta Allah bil khalqi da halitta bil jismu cikin jiki su ce kato ne kaza ko mai kaza ne mai kaza ne wal hululu sun ce yana da kowace sufa sai dai gaba ne ba shi da shi kawai azzakari ne ba shi da shi da gemu yana da kowace sufa yan sababi ke ya gani mushabbihatu kenan haka bil kalki fil jism wal hululu sun ce yana sauka cikin shugabannin su wani firkatin su fatil kasna tan wa saba'una firqatan wayannan sune 72 din firqatan finnar duk a wuta suke wal firqatun najiyatu guda ɗaya wadda ta tsira wa hum ahlus sunnati al bayda wanda suke kan aikin manzon Allah shine ma'ana sunna wanda suke kan aikin manzon Allah da sahabbansa din nan da ya rasu yana yi kowa nan zai kokari ya nemo ma'arifan su da ilimin su da kaza da kaza din su to wa qala fi ruhul bayani ya faɗa a اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أولاه والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين الحمد لله